أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعزل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وأولئك وخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت كلامي وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alqur'ani na zaki mun kwana jiya a wannan sura da ya sura daha a cikin bayanin ahwal tashe tashen hankula da tashi alkiyama waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala na karanta mana don su zama masu gare kada mu shaddake kada mu shagala kada mu sha'afa akwai wata babbar rana na tahe wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai mana hisabi akan abin da muka aikata ko abin da muka faɗa karami da babba tsakanin mu da Allah ko tsakanin mu da bayan Allah wannan shine ran tashin kiyama abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake mana wa'azi kenan da shi ko hikimar da ke shi a wata mana tsorace tsorace tsorace ran tashin kiyama domin mu wa'azu mu yi ma kiyama shiri domin mu wa'azu mu tsaya mu shirya tsakanin mu da Allah subhanahu wa ta'ala don haka muka ji Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa a jiya cewa wa kada saba man hamala zulma duk wanda ya zo ran tashi a kiyama da zalunci kafirci shine farkon zalunci zalunci inna shirka la zulmun azim abin da yasa aka kira watan shirka zalunci shi asalin zalunci dauke abu daga inda yake a dora shi ba inda yake shi ne zalunci zalunci ne wanda ya dauke bauta daga Allah wanda shi kadai ya cancanci bauta a sammai da ƙasai da ƙarƙashin ƙasa shi ne abin bauta tilo shi kadai wanda shi ne cancanta wani da bauta to duk wanda ya ɗauke bautar nan daga inda take ya ɗora ta ba inda take ba to sunansa azzarin ne ya yi zalunci ya mai da wani allah allah ya ɗora bauta ya ɗora ta ga wani allah ya yi zalunci za ka shi ne babban zalunci ko shi ne zalunci na farko inna shirka da zulmun azim saboda haka muka ji duk wanda ya zo da kafirci ranar tashi alkiyama to lallai ya taɗe ya yi kasara to an ta faɗin tashi tashi hankula ranar tashi alkiyama to saboda ita alkiyama ba falar ɗaya take ba ba tashi ɗaya take ba ɓangare biyu akwai waɗanda sun bi Allah ga kuma yadda suke tsakanin su da Allah ga kuma sakamakon su tsakanin su da Allah waɗanda suka bijire wa Allah ga yadda tsakanin su da Allah ga sakamakon su tsakanin su da Allah da su duk lokacin da aka faɗi halin miyagu kuma sai a faɗi halin na ƙwari domin ita alkiyama kashi biyu ce ma'ana ɓangare biyu ce masu ita wata ɓangare biyu ne saboda haka da Allah tabaraka wata'ala ya ambaci halin alkiyama to sai ya biyar da bayanin halin mu'minai masu imani shekar a dauka fa alkiyama ba ta da wani halin zai wannan a'a to bari a ji halin su kuma masu imani shine Allah ta'ala ce wa man ya'mal min as-salihati duk wanda ya aikata min as-salihati daga kyawawan ayyuka min dinnan wasu malamai suka dauka tabi'iyya ce ma'ana min ba'du salihati daga sashen kyawawan ayyuka dan bai yiwa mutum ya ga duk kyakkyawan aiki bai yiwa a sai dai wani daga kyawawan ayyuka wani za ka bar shi dole saboda yawan su amma sai aka ce min salihati daga kyawawan ayyuka wasu kuma suka ce min din watan salihat min salihati ma'ana istigraki ya aikata kyawawan ayyuka kawai kowane ne kyawawan ayyuka shi ne wa man ya'mal min salihati duk wanda ya aikata daga kyawawan ayyuka kyawawan ayyuka din al-ta'at sune bin Allah wa huwa mu'minun alhali yana mai imani alhali yana mai imani nan sai aka gifta wani sharadi yin aikin kwarai kuma ya zama na kwarai kuma a yi sakayya kan shi to sai ya za a bar sharri sharri shi ne imani domin akwai wasu ayyukan da za a yi ga su zahirin su masu kyau ne amma ba su da sakamako saboda babu sharri dai shi ne imani yanzu kafiri zai iya cewa amma bai da sharri Allah ya ba shi lada gobe kiyama akan cewar da ya sako saboda Allah cewar da ake yi saboda Allah shi yayi na farko dai da imani mai imani ne ya san Allah ya ce ya yi in ya yi zai bai sakayya shi bai da wannan mai imani ne ke da kwaɗayin lada a wajen Allah shi bai da wannan mai imani ne ya san ranar tashi alƙiyama za a yi sakayya kafiri bai da wannan to ka ji waɗannan dalilai don haka sai aka ce wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'min sai da sharadin imani domin imani sharadi ne fi sihhatin da'ati wa qabulil hasanat sharadi ne na aikin kwarai ya zama aikin kwarai za ka ga ga kabiri ya ce ya ware dukiyarsa ya ba da ita charity ma'ana a ba gajeyu a ba mabukata in kasashen su ba su da zai ce a ƙetaro kasashe matalauta a bayar sai a ba mai sallama cikin dukiyarsa a ba wanda zai sallah cikin dukiyar a gina asibitoci cikin dukiyar a gina abubuwa da yawa cikin dukiyar amma duka ya kare bai da sakamako gobe kiyama a ce dukiyar nan da ya ciyar bai da aka ce i bai da to me yasa bai da sharadin imani sharadin imani shine ke sa in an ciyar a samu mai imani shi ya imani da Allah shi imani da Allah ya ce a yi a yi ya ce a bari a bari shi ko bai da sharadi saboda haka sharadin kyawawan ayyuka sai in an yi su da imani ba ka yi cewa huwa mu'minun alhali ba yana mumini fala ya kafu zulman wala hazma fala ya kafu duk wanda ya yi kyakkyawan aiki kuma ga imani don haka fala ya kafu zulman ba zai ji tsoron zulman zalunci ba ma'anar zalunci tauye masa daga kyawawan ayyukan shi a wata fasara ko kuma daɗa masa daga miyagun ayyuka ma'ana ya yi laifi ɗaya a ce to bari a ninka ya zan biyu a Allah bai haka Allah bai haka da wani azumi rabu a hada laifi ɗaya to laifi ɗaya za a rike shi laifi biyu ba a rubawa biyu saboda rubawa biyu zalunci ne Allah ya tsarkaka da wannan zalunci amma da kyakkyawan aiki ne in yayi ɗaya sai Allah ce na lunka cikin mulki na da kasaita ta da fadalata in yayi ɗaya zan ce a bashi goma in ya ɗaya zan ce a bashi ɗari bakwai in ya ɗaya a bashi miliyan biyu alfai alfa hasana in ya ɗaya sai a ce a yi turawa mu lissafi kaga wannan sashen balala kenan amma sashen laifi Allah ta baraka wa ta'ala keke da keke yake laifi ɗaya in aka yi ɗayan ne zai ɗayan ne zai kare shi don haka ba zai yi ba mutum ya aikata laifi ɗaya a ce a ruka masa ba ka shi ne la ya samu zulman bil yadatin fi sayyi'ati dai mai dadi cikin miyagun ayyukan sa ba zai taɓa ganin haka ba wala hazma ko kuma tauyewa bi naqsin min hasanatihi a tauye masa daga kyawawan ayyuka gashi yayi su cicicif mai ko a bashi lada goma kamar da Allah ya alƙawari man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda yake aikata kyakkyawan aiki ɗaya za a saka mashi da goma irin shi ba za a bashi tara ba shi ne wala azma ba za a tauye mashi ba daga kyawawan ayyuka wannan malamai da yawa sun yi maganganu a kan shi suka ce abinda ake rufi wala sabu wala sabu zulman wala hazma cewa watan kada ya taba yin kyakkyawan aiki ya ji tsoron a saka mashi da mummuna ko kaɗan Allah zai haka nan bai zalunci ma'ana mai sauraron alƙur'ani ya ji waɗanda suka aikata laifuka ga irin abin da Allah ya tana da gare su to waɗanda suka aikata miyagun ayyukan nan shi wanda ya aikata kyakkyawa aiki kan ma ya ji tsoro kar hankali shi ya tashi cewa ai mai sakamako da mummuna a'a wala ya sabu watan fala ya sabu baya jin tsoron zulman watan jaza'a zulmin sakamakon zalunci don ba zalunci ya aikata ba balle a yi mai sakamako da zalunci wala hazma haka na ma watan tauyewa ya zo da aikin shi cikakke kada ya yi tunani ko kar ya ji tsoron za a tauye masa daga kyakkyawan aikinsa shi ne hazma saboda me idan lam yasdur anhu zulmu saboda zalunci bai tuzo gare shi ba balle ya yi tunanin sakamakon zalunci wanda ya aikata zalunci ke tunanin sakamakon zalunci amma wanda bai aikata zalunci ba fala ya sabu zulman kada ya ji tsoron za a saka mai da zalunci domin Allah tabaraka wa ta'ala baya zalunci wala yazlimu rabbuka ahada Allah tabaraka wa ta'ala bai zalunta kowa wala yazlimu mithqala dharra Allah bai zalunci ko da da kwayar zarra wa ma ana bizallamin lil abid Allah ya ce ba mai zalunci da ko kadan ba mai yawan zalunci ba a'a ba mai zalunci ba za a ga zallan siga ce ta mubalaga ka saba da jinta siga ce ta mubalaga fa'alu ne mai ma'anai yawa mai yawan yin kaza mai yawan yin kaza to a wajen zalunci kuma ana bi zallamin malamai suka ce ba siga mubalaga ba ce abin yana kore zalunci ne gaba ɗai kuma ana bi zallamin lil'amin ai Allah ba mai zalunci bane gaba ɗaya sai ka ɗauko wala yazlimu rabbuka ahada wannan nan وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا فصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون الله تبارك وتعالى سيء أدب وانشل جملة وان الآية أكن وانشل وكذلك نقص عليك وانشل أكن توبايا يسدي مك قصة دامك إن يا رسول الله قصوش mutanen da suka gabata al'ummomin da suka wuce al'ummomin da suka shuɗe su da annabawansu to haka na ma kazalika haka na ma an zallaku muka saukar da wannan alƙur'ani malamai mu haƙiƙai masu tafiki a cikin ilimin tafsiri suka ce abinda ake rufi a nan can an yi magana akan mu'jizar alƙur'ani ta wani ɓangare domin mu'jizar alƙur'ani kamar da imam al-qadi ya lafi shifa yace malamai sun rairaye sun tace sun mai da ita kashi hudu mu'jizar qur'ani ta wajen tsarin tsare shi yadda ayoyin shi da surorin shi da ayoyin shi da haruffan shi suke da alaƙa da juna yadda fasahar cizon can da gwaninta da ƙwarewa a cikin lafuzin alƙur'ani da kuma gwaninta da fasaha da balaga a cikin ma'anonin alkur'ani to wannan duk aka dunkule aka ce fuska guda kenan na mu'jizar alkur'ani to sannan fuska ta biyu alkur'anin nan yana fuska ta uku alkur'anin nan yana ba da labarin gaibi mu'jiza ce mai zaman kanta ko fuska ce mai zaman kanta ya ba da labarin inda aka wuto da inda ake ciki da inda za a farkon duniya tun ba kowa ba komi alkur'ani ya bayani shi mu'jizar to sannan ya bayani har ƙarshen ta har ƙarshen ta mu'jizar to ka gwamna duk gaibo ba ne to ba da labarin gaibi fuska ce daga fuskokin mu'jizar alkur'ani to sannan ba da labarin al'ummomin da suka gabata wanda muka yi jiya wa kazalika da kusu alaika min amba ima kasaba kaga ita ma mu'jiza ce mai zaman kanta saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ke istarta mu manzo Allah al'ummomin da suka gabata al'ummar kaza ga yadda suka yi tsakanin su da annabi su ga yadda aka yi musu ga yadda suka yi ga yadda aka yi musu kaga wannan mu'jizoji to jiya da aka yi magana akan wannan mu'jiza ta istoshin annabawa istoshin al'ummatai da suka gabata ka ji wannan wani bangare ne na mu'jiza to sai aka ce to bari a zo a yi maganar mu'jizar shi ta gaba ɗai ita ba wani bangare ba ce zaman shi harshen larabci mai fasaha mai balaga mai bayani ai kaga wannan shakun duru ne gaba ɗaya alkur'ani da yake da wannan amma ka ga maganar ba da labarin gari ai ba ko da yi ba da labarin gari ba akwai lokacin da ahkam ko yake bayani ba magana kistoshi ba ne hukunci ne ga yadda za ga yadda Allah ya ce kai kai nan ya ce ka bari ka bari ka ahkam to amma magana cewa alqur'ani balarabe ne ai kaga kamar ana magana da qur'ani ne gaba da shi zaka da aka yi magana kan wancan bangare na ba da labarin kistoshin al'ummomi da suka gabata sannan aka zo aka yi magana kan mu'jizar da ta shafi kulliyar ta gaba kila za ta ce wa kadalika haka na anzalnahu muka saukar da wannan alqur'ani qur'anan halin kasancewar sa yana abun karantawa shine ma'anar qur'ana hali ne mansubi da ka ya zama qur'anan mansubi ne na lamirin nan na anzalnahu mun saukar da shi qur'anan abun karantawa eh an ambace shi qur'anan domin cewa ya zo da uslubi mai saukin karatu uslubi mai saukin karatu ba abin da yake da saukin karatu kamar alkur'ani ba abin da yake da saukin karatu kamar alkur'ani na goye wanda bai fara magana ba sai ka ji yana faɗin alkur'ani saboda mujiza alkur'ani ta saukinsa sannan kuma sai ce arabiyan wani yabo kuma mun saukar da shi ne saukin karatu kuma arabiyan balarabe cewa balarabe wani yabo ne ba ma'ana mun saukar da shi da yaren da ya fi kowane yare girma da daraja da balaga da fasaha da ƙwarewa a cikin zance babu kuma alƙur'ani babu kuma alƙur'ani za ka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce arabiyya shi ma arabiyya din da sifa ce da alƙur'ani wannan sifa ce shi ma ta yabo domin alƙur'ani shine mafi balaga domin shi larabci shine mafi balaga dukkan yare shine mafi kyau da fasahar dukkan yare kaga nan kamar Allah na ambaton wata ni'ima da yayi ma larabawa su gode ma Allah ya saukar da alqur'ani wannan alqur'ani da yaran su yare mai fasaha yare mai balaga yare mai kwarewa wanda ke ji da kwarewa a cikin shi ne Allah ya saukar da alqur'ani fa kai ki nazara bi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bilisanin arabiyin mubin watan nan can da aka ce arabiyan balarabe kaji za a je yaban bai fito ba to amma in ka koma bilisanin arabiyin mubin cewa mubin kaga nan yaban ya fito karara mubin mai fasaha mai bayani mai balaga shine ma'ana alqur'ani watan balarabe wasu larabawa suna saboda izgili ga alkur'ani sai suka zo suna tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce wannan alkur'ani balarabe ne amma mun ji wasu kalmomi cikin shi wanda mu laraba mun saba da shi ba azan Allah ya ce ko menene waɗannan kalmomin suka ce ka ce kaswara farrat min kaswara to kaswara din nan laraba ba su san zaki ana cewa zaki kaswara ba kaswara bai cikin sunayen zaki sannan kuma ka ce watan tastahzib tastahzib mu ba mu cewa tastahzib sai dai yahdamu ba mu cewa hakan laraba ba sa cewa haka ga littafin ka da aka fara jin wannan sannan kalmar ujab laraba ba san ujab ba sai dai aji in abu ya bar mai kaji su ce aji amma ka ce inna hadha la shay'un ujab ujab laraba ba saba da shi ba waɗannan kalmomi duka sai ya ambace su maza Allah ya shuru da ya shuru sai ga wani mai bara ya taho mai bara na taho ba sai ya ce maza Allah haɗin ihsana haɗin ihsana maza Allah hankalin shi na ga amsar da zai ba wannan balarabe kawai da ya taho yana ta haɗi kuma lallai alƙur'ani balarabe balarabe amma kuma ya yi ta haɗi da waɗannan kalmomi ya ce su laraba ba so so to shine da duk yace maza Allah adini insana mai baran nan sai maza Allah hankali shi na ga mai tambaya da ya gaji sai ce adam tahziqu biya yabna qaswarat al-arab wa anta tarani rajulan kubbara in hadha la shay'un jar sai larabin kauye daga kai yana kallon mai bara shi ba mai bara bai sa abin da ya faru tsakanin manzo Allah da da shi ba duk kalmomin da yake cazan alqur'ani ya zo da su ba larabci ba sai ga wani mai bara ya zo da su kuma shi ma balarabe ne ba za a ce ba balarabe ba ne don haka sai shu sai ta da kashi da kashi sai ta kai ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ya tabbatar da yadda Allah ya ce alqur'ani ne balarabe ne balarabe yadda abin yake zai iya sauka da harshen larabcin mutanen Yaman mutanen Madina ba san wannan ba ko kuma da mutanen Hijaz mutanen sham ba su san da wannan ba mutanen kaza larabawan kaza ba san da wannan ba kamar yanzu dai ana an ci hausa an ci hausa ta kudu za ka faɗi wani abu da hausa ne amma ba kane bai fahimta shi in ya faɗi wani abu hausa ce kuma kai ba sakwace ko ba zo bane ba za ka fahimta ba to haka shi ma larabci yake Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan Qur'ani da larabci na lahja na kabilun larabawa kamar guda bakwai saboda haka abin duk da suka zo da shi na jayayya akan alqur'ani sai Allah ya ba su amsa la yasmaka bi mafali illa jinaka bil haqqi wa ahsan tafsira saboda haka sai Allah ta'ala ya ce arabiyyan wannan alqur'ani arabiyyan balarabi ne wanda yake mai fasaha kuma cewa wannan ishara ce zuwa ga hannunka mai sanda ga larabawa an bai musu babban ni'ima ba su da sun fahimce ta ba saukata alqur'ani da larabci babban ni'ima ce amma sun butulce mata dan sun kafirce mu alqur'ani din da haka wani sai ce wala qadan zalla ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun kun san da alqur'ani girman ku da darajar ku da daukakar ku na cikin alqur'ani amma ba ku hankalta ba amma ba ku hankalta ba wa sarrafna fihi min alwa'idi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kuma daga mu'jizar alqur'anin nan sarrafna mun yi bayani kwata-kwata abinda aka tafsirifu bayani da tafannuni ma'anin bayani da tafannuni in za a yi bayani daya wani wuri kaga da uslubi kaza wani wuri kaga da uslubi kaza to haka tasrifi tafannuni a zo da abu guda amma kuma ta fuskoki daban-daban fuskoki daban-daban shine ma na sarrafna fihi wasu kuma suka ce kamar da shehu ya kawo anan sarrafna fihi mun maimaita bi cikin alqur'anin nan min alwa'idi na azabar waɗanda suka kafirce ma Allah mun faɗa nan mun ƙara wucewa gaba mun sake faɗi mun sake wucewa gaba mun sake faɗi mun sake wucewa gaba mun sake faɗi karrarna shine ma'anar sarrafna din wasu mun suka ce ma'anar sarrafna mun zo da bayani watan daban-daban daban-daban duk waɗanda suka yi kafirci mun yi bayanin kafircin su mun yi bayanin yadda muka yi masu in ji Allah shi ne sarrafna shi ne sarrafna wa sarrafna fi min al-wa'id don haka duk kafirin da suka gabata sai ga Qur'ani na tsaro wa qaruna wa fir'auna wa hamana wa ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه الله تبارك وتعالى يقول قارنا سيدي جرمين كافرين قارنا فرعون amana waɗannan duk musa annan musa zo musu da hujjoji amma suka yi girman kai cikin ƙasa da suka yi girman kan sun tsere mana sun tsere ma damɓanmu a'a kuma kanu sadiki ba su tsere mana ba to sai Allah ta'ala ya yi bayanin ba su tsere mana din ba sai ce fa kullun akhadna bi dhanbihi kowa mun rike shi da laifin da yayi fa minhum man arsalna alaihi hasiba wasu mun yi musu ruwan duwatsu فمنهم من أخذته الصيحة وسطاوى مكتشة كاماس أكي وسطاوى لإسكا يكاماس ومنهم من خسفنا به الأرض وسكم من كف قصاد السوء ومنهم من أغرقنا وسكم من قرمية السوء أروى وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله تبارك وتعالى بذلك سيسرى سوسك ذلك سيسرى أي كان هنا سوسك سيسرى معناه duk waɗanda suka yi wani laifi Allah ya ambace su kuma ya ambace sakamakon da ya yi musu a zuwa kai ce kullan fa kullan a sassa mai zarbi tun daga waɗancan da ya ce mun yi musu ruwan duwatsu wata mutanen annabi lut kenan wanda kama kadbu qala kama kadbu kuma ayyuhal mursalun qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin hayya zuwa cewa watan وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم من دي هلكت دسو من مسروان دواسو من شافي su ko kuma babu sai dai ayar da za ta nuna nan an halakar da wasu kafirai saboda sun yi kafirci kaji waɗanda mal'asar na alai hasiban kenan sannan kuma waɗanda su kuma aka ce tsawa ta kama su da iska في آل إذا أرسلنا عليهم الريح الأقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم كاجي إسكا أكا أيكو يريك جريك زاوا ينا هلكت دا واتن أداوا ينا هلكت دسو ينا جريك دا سينا كاجي سينا جريك دا بادي أي هلكت دسو سكذنو هل ترى له من باكيا أفاي شورنسو با شورنسو يتو في ثمودا إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فأتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصائقة وهم ينظرون فأخذتهم الصائقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين هذه يد أكهلكت سوما وأنا sannan wa minhum man khasafna bihi al-ardh wa innahu kifl al-qada da su irin su karuna fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa makana min al-muntasirin kafire da aka halakar da karuna aka buɗe ƙasa da shi da dukiyar tashi gaba ɗaya aka halakar da su sannan wa minhum man aghraqna su aka durmuyar sai ce fi Musa idan sallah idan sallahu ila fir'auna bi sultanin mubin fatawalla bi ruknihi wa qala sahirun aw majnun fa akhadnahu wa junudahu fanabadnahu fil yammi wa huwa muhin kaga shi ma watan fir'auna da ya karyata ya muka yi da shi sai muka tarkata shi da shi da mutanensa muka jefa su filyammi a cikin kogin kullum muka halakar da su to wannan shine wa sarrafna fi mun yi bayani kwata-kwata akan wa'idin duk wani narko duk wata azaba wata al'umma da aka yi mata da aikin da ta yi shi yasa aka yi mata abin da aka yi mata na azabtarwa to duk mun yi bayanin shi watan a cikin wannan alkur'ani la'allahum yattaqun watan dalilin karanta halayen al'ummomin da suka gabata da laifukan su da kuma sakamakon su la'allahum haƙiƙa su waɗanda ake karanta ma alkur'ani yattaquna za su ji tsoron ashirka yi wa Allah tarayya za su ji tsoron kutsa mahanin ubangiji tabaraka wa ta'ala za ka yi ce la'allahum haƙiƙa su yattaqun za su ji tsoron Allah su bi Allah su yi da'a ga Allah domin taqwa huwa imtithalul awamiri wa ijtinabun nawahi abin da ake ce ma taqwa tsoron Allah shine Allah ya ce kai kai ya ce ka bari ka bari shine ake ce ma taqwa hasilu taqwa imtithalul wa ijtinab watan haƙiƙin abin da taqwa tsoron Allah bin umarnin Allah da kuma hannuwa ga barin saba mu ubangi tabaraka wa ta'ala la'allahum yattaqun aw yuhdithu lahum dhikra haka na dalili na biyu yuhdithu lahum dhikra kaga an ce in suka ji yadda al'ummomi suka yi za su ji tsoron Allah su kauce ma shakka domin sun ji yadda wasu inda suka yi shirka ya Allah ya yi musu sun ji za ka za su kare kansu daga fadawa cikin shirka irin aikin da al'ummomi da suka gabata suka yi balle abin da ya cimma waɗancan din ya cimma su kaga na tambaye tabon dalili na farko ke dalili na biyu sannan aw yuhdithu lahum zikra haka na ma kuma mun saukar da wannan alqur'ani mun yi bayanin kwatta kwatta a cikin sa saboda yuhdithu lahum zikra ya fara musu da wa'azin da da can ba su da shi zikra shine wa'azi ذكرى ذاك يجي ولقد يسرنا القرآن للذكر هل من مدكر حقيقة من سوت ولا القرآن للذكر دون غرغدي دون وعزي القرآن بابا da labari bane kawai irin shafa labari shuni aji labarin mutanen da inda mamaki a girgiza kai a a magana ce ta wa'azi Allah ke mana wa'azi ga yadda yake so mu rayu ga yadda yake so mu kasance tsakaninmu da shi har mu haɗu da shi shi ne ma'anar zikira abinda zai cutatar da mu Allah ya mana bayanin shi don mu guje masa abinda zai amfane mu Allah ya mana bayanin shi don mu aikata shi mu samu cin riba a wajen Allah tabaraka wa ta'ala shine gargadi din aw yudu aw yuhdisu lahum dhikra ko kuma aka ce yuhdisu lahum dhikra ya faran musu ya zantan musu da watan zikira bayanin daukakar darajar su domin da ba su san daraja ba ce alƙur'ani da su kai alƙur'ani ke cewa inda hula zikirun laka wa likaumika alƙur'anin nan daraja ne ɗaukaka ne gare ka ya rasulullahi kuma ɗaukaka ne ga mutanenka ya rasulullah فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه الله تبارك وتعالى سيد آيات ya kawo wata jumla mu'tarila ta jinjina mazatinsa Allah tabaraka wa ta'ala yake jinjina ga zatinsa Allah ta'ala na yaban zatinsa shine ma'ana kaga sai aka kawo jumla mu'tarila ana magana ne ka alqur'ani matsayin alqur'ani yana watan gargadi yana wa'azi to shine aikin alqur'ani to saboda haka sannan kuma sai كافٍ فتعال الله الكافٍ آه ولا تجعل في القرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه يا الله تعالى كوجولا معترضة سيش فتعالى الله الملك الحق تعالى الله الملك الحق الله وجل تبارك وتعالى wanda ake kira zuwa ga abota mashi ta'ala ya ɗaukaka almalik wanda shine mamallaki wanda ya mallaki komi da kowa mulkin sammai da mulkin kasai gabaki daya yana ga Allah subhanahu wa ta'ala komi da kowa mulkin Allah za ka sai zama almaliku to kar a yi tunanin fa kamar masu sarauta irin na duniya sai ce a alhaqqu almaliku kuma alhaqqu mamallakin sarki kuma alhaqqu matabbaci ma'ana madawwami wanda baya gushewa alhaqqu kenan alhaqqu madawwamin mulki wanda ba a tube shi wanda tenuwarsa ba ta karewa wanda baya mutuwa balle ya sauka ko ya mutu a nada wani duk alhaqqu matabbacin sarki wanda baya ba a tube shi baya sauka baya karewa shine madawwamin sarki don haka ranar tashi alkiyama saboda Allah ya rasa sarakuna a duniya ya nada sarakuna ya nada masu mulki ya nada masu faɗa a ji a duniya cikin aro daga mulkinsa amma duk wanda ya mutu an tuka mulkin komi da komi ya koma ga Allah inna nahnu narisul arda wa man alaiha fa ilayna yurja'un mulkin ma dama na Allah ne ya gaja mai shi komi na shi ne ya gaja mai shi don haka da an je lahira sai Allah tabaraka wa ta'ala ran tashar kama sai ce limanil mulku yawma lillahi alwahid alqahar babu ya amsawa babu ba da amsa Allah da kansa zai amsa ma kansa subhanahu wataala ce lillahi alwahid alqahar mulki bai ubara kowa bane dama mulkin ba na kowa bane kullun amma ran nan tafi kauri don a nan duniya ya ara ma wasu amma can ya tuɓe aron ya amshi aron yanzu ba mai komi sai ga Allah ta baraka wa ta'ala don haka ya ce alhaku watan shi ne fata Allahul malikul haq ta'ala ya ɗaukaka amma ya ƙulul mushrikuna gabarin abin da mushrikai ke faɗa na dangana masa abin da bai cancanta ba shine shariki cewa Allah na da abokin tarayya wannan Allah ya ɗaukaka ya tsarkaka gabarin wannan wala ta'jal bil qur'ani ya rasulullah sallallahu ta'ala alayka wa ala alika wa sallim wala ta'jal kada kai gaugawa bil qur'ani da karanta al qur'ani wannan dalilin sauka wannan aya kamar da malaman tafsiri suka kawo cikinsu akwai ibn jauzi abdurrahman ibn jauzi a cikin zatul masir fi ilmi tafsir yake cewa dalilin sauka wannan aya malamai na da maganganu guda biyu dalilai biyu na farko dai mala'ika jibrilu ne in ya zo jin annabi sallallahu ko da sura sukurum dan wani bi sura sukurum take sauka ko da wasu ayoyi farori su taho to idan mala'ika jibrilu na karanta su ga manzo Allah sallallahu alaihi to tun mala'ika jibrilun bai kai ƙarshen aya ba sai manzo Allah sallallahu ta'ala sallam sai ya dauko farkonta bai isar da direwa ƙarshen ta ba sai manzo Allah ya dauko farkonta gudun kada ya manta sai Allah tabaraka ta'ala ya saukar da wannan wal fala ta'jal huwa la ta'jal bil qur'ani ya rasulullahi ka saurara kar ka yi gaugawa da karanta alqur'ani da karanta alkur'ani min qabl min qabli an yuqda ilayka wahyuhu tun gabanin ba a idar da saukar da shi ba gare ka ya rasulullahi ba malaika jibrilu bai gama karanta maka shi ba ka bari sai ya gama karanta maka shi to anan wannan shine dalili na farko kamar yadda Abu Salih ya rawaita wasu kuma suka ce dalilin saukar wannan aya wani mutum ne ya mari matarsa sai ta zo wajen Allah sallallahu tana kai ƙara tana neman manzo Allah ya nema mata haƙƙinta wato ta yi kisasi tsakanin malin da mijinta ya mata to sai Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sai yayi hukunci ya sanya kisasi tsakanin su sai wannan aya ta sauka fa nazalat al aya sai wannan aya ta sauka to daga nan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya dakata dangane da wannan hukunci tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala ta'jal بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه فظل بساك الشيء وقوم من أنجل إذا كنت ولا ماتا حر الله تبارك وتعالى توكد الرجال قوامون على النساء إذا الله توكد الرجال قوامون على النساء wannan shi ma hasan basriya a wace shi kuma da liman suyuri a cikin abdul mansur ya kawo shi to cewa wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu alamai na da manoni da yawa kai cewa ya rasulullahi kada ka yi gawgawar karatunsa har sai an gama karanta maka shi mala'ika jibril ya gama karanta maka shi ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam don gudun kar ka manci ba za ka manci ba ba za ka manci ba ko ka nan kuma da kuma hukunci na biyu wasu malaman tafsiri suka ce abinda wannan aya ke nufi ya rasulullahi kada ka karantar da sahabbanka alqur'anin nan hatta nubayyana laka ma'anihi sai mun gama maka bayanin malonansa kamar yadda mujahidi kauli da katada zance na uku kuma la tas'al inzalahu qabla an ya'tika an ya'tiyaka alwahyu in qur'ani ne sauka ba kar ka nemi kada ka roki ko ka nemi saukarsa tun gabanin ya sauka ka da ka dai ake saukan shine al-imamu al-mawardi ya kawo shi shehu radiyallahu anhu ya hada nazala fi haqqin nabiy sallallahu alaihi wasallam wanda ya sauka cikin hakkin annabi sallallahu alaihi wasallam fi bidatil wahyi a farkon wahayi kana jibril malaika jibril ya zamo idza nazala bil ayati in ya sauka da aya wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yubashiru bi jismihi jismar rasuli sallallahu alaihi wasallam zai yi gaba da gaba sai rungul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da qur'anin na shiga cikin jikin manzo Allah فيدخل القرآن في جسد النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن يريد شجاع كم كم أنا بقول فيتعجله الرسول يقرأه إنما يدخل القرآن جسده سبحان الله القرآن يا بار شجاع جنش تي جوجا وكرن تاوى لو بتشد القرآن في شجاع جنسا صلى الله عليه وسلم ya ta'ajjalu bi qira'ati sai ya gaugawa karanta shi fa umira an yasbira sai aka umarci manzo Allah ya yi hakuri hatta ya qara'a jibrilu an malaika jibril ya gama karantawa fa ba'da qira'ati jibrila bayan karatun jibril ya qara'u huwa sai ya karanta shi kamar da Imam Musawi ya kawo shi in ji shi hada wannan kamithil ayati suratul qiyamah wannan ce wuce in muka fahimce shi akan haka ya zama kamar suratul qiyama din nan da take cewa la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana ya rasulullah kar ka yi aba karanta shi don wai gudun karka wanci a a sai ku ku fada za mu karanta da kai ba za ka wanci ba sai ku ku fada ta inna alaina jam'ahu wa qur'anahu karatun shi ka karanta shi ka haddace shi ka iya shi wannan mun dora wa kanmu kuma haka za a yi ba sai kai ga gaugawa karanta shi ba rasulullah shehu yace wal hikmatu fi qawli nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya talaqa alqur'ana hikmat da ke cikin manzon Allah ya karbi qur'ani bi wasitati jibrila tawassul jibril zahiran a zahiri a zahiri manzon Allah na karba daga malaika jibril amma in aka cire wasita sai ka ji ya ce wa innaka لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم يا رسول الله كيف كنا كربونا القرآن جبا جبا دقى الله تبارك وتعالى أن أجري واسطة كيه كما ذاك أجري واسطة ملائكة متوى أكان زي أشي الله يتوفى الأنفس حين موته أي ونريد بيت آه ملائكة متوى أن أكوان كلا شيء في كربر رهيوه to haka da in Allah ya tashi sai magana da wasila wani wuri ba wasila to shine hikimar wasila ce shi ke karanta mana yace hikimar da ke cikin manzo Allah ya karbi alqur'ani daga malaika jibrilu ga zahiri iya talaki shi ake ce matalaki domin shi talaki matlubun karba a ce na karbi kira'a daga malam wane ta karatun alqur'ani na karanci sayyid bukhari daga malam wane ta karatun hadisi na karanci kaza na tafsiri daga malam wani ta karatun tafsiri to hikimar wannan talakin to shine irin shine hikimar karantawa maza Allah sallallahu ta'ala sallam ya karba daga mala'ika Jibrilu yace talaki watan shi talaki al'amari ne wanda yake watan mai kyau don haka ne annabi sallallahu ta'ala sallam ya karbi alqur'ani daga mala'ika Jibrilu wa akhadha anhu as-sahabah sahabbai sun wasu karba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akaza anhum tabi'una tabi'ai suka karba daga sahabbai fa bakiya talaqi amrun ma'mul bihi bi dinillah ila yawm al to tun daga nan fa a karba sha'anin a karba ilimi daga wasu su ma wasu su ba wasu su karba daga gare su sai ya zama al'amari ne wanda addini ya sani abinda ake yi ila bil kiyama sai zuwa tashin kiyama fa ala hada لا بد من ترك القرآن من شيخه shi wa radiyallahu anhu saboda haka ba makawa watan a karbi qur'ani daga malamin qur'ani ba haka kawai zaka so qur'ani kasuwa ba ka zo ka bude ka ce bari in tattasa in giya a'a ba a haka ne ba bai ce la budda min talakki alqur'ani min shaykhin wa la budda min talakki ilmi ko ilma min shaykhin ba makawa daga riku in ka ce talakki masdari ne ya iya kai tsaye da rufin makuri in kuma ya yi izafa shi ke nan ya yi izafa shi ke nan da da aka nan ba makawa daga rufin ilimi min shekin daga mallam ya ce amma ya ce ban talakar ilma min alkutubi fakat ce wace wanda ya riki ilimi daga littattafai ya je kasuwa ya so littafi ya buɗa ya karanta ya zama malam da garan nan wala misahibi shiyuka bai abuci shekannai ba mallamai da za su karantar da shi ya ce ya karba gare su ya zama karatun shi na da isnadi karatun shi na da isnadi yadda ya karba daga wannan malami shi ma wancan ya karba daga wani shi ma wancan ya karba daga wani haka a yi tafiya a yi tafiya to wanda bai karba ba daga wani a'a daga littafi kai tsaye ɗauki ilimin shi fa qalla an yanjaha shehu yace kaɗan ne yake dan samun biyan bukata لأنه فاته سر تلقي domin ko ba komi dai sirrin talaki na ji daga malam wani shi ma malam wani ya ji daga malam wani shi ma malam wani ya ji daga malam wani ya ce wannan sirrin ya kuce mishi wannan sirrin ya kuce mishi kuma dama can wani yana cewa يظن الجمهور أن الكتب تهدي أها فهم لإدراك القلوب ولا يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيء ضللت عن الصراط المستقيم فتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من سوء الهدي wanda yake ganin littafai malamai ne a littafi ba malami ba a malami dai ne malami don haka yana ganin zai karfi ilimin shi daga littafi to zai ɓace ya ɓata kuma zai yi rikita zai yi rikita da haka duk rigiman nan da kake gani ana samu za ka isko in ka zaunar da mai rigiman nan baya faɗa maka malama ne ya karantar da shi ka za nan da yake magana da shi babu shi saboda babu babu sirrin talak wala ta ajabil qur'ani annabi a shi wai shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kada ka yi gaugawa bil qur'ani da karatu alqur'ani min qabli an yuqza ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilma wa qul kullun ka ce rabbi ya ubangiji zidni ilma Allah ka dada min ilimi ko dai ilimi an yi maganganu ilimi wani ilimi aka ce to tun alqur'ani ake magana to ka dada min ilimin qur'ani kullun ka dada min ilimin alqur'ani Allah kake umurtan manzon Allah ya ce ka ce rabbi ya ubangiji zidni ilma ka daɗa min ilimin alƙur'ani kullum duk minti in ƙara sanin alƙur'ani ko da yaushe in ƙara sanin alƙur'ani aka ce rabbi zidni ilma ma'ana zidni fahma ka ƙara mun fahimta cikin addini aka ce zidni ilma ka ƙara min hifzan haddacewa haddacewa ka ji wani maganganu uku to duka an fassara zidni ilma kamar da in jauri a cikin zazu masiri kawo fi ibn tafsir
ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة
إن الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى يا أم النبي من سيرة أمن بالقراءة لكراتو أول ما أمره فركم أمرني لباشي سيشي اقرأ ونشيني فركم أبن يتوقع القرآن اقرأ أي كراتو يا رسول الله وأمره بطلب الزيادة من العلم لكم تفيا كي تفيا sai Allah ya sake umurta manzo Allah ya tsiye ne ya rika neman dadi a cikin ilimi wa ma amarahu bi talabi ziyadati min shay'in illa min al-ilmi babu wani abin da Allah ya umurci manzo Allah ya rika neman dadi nai in ba ilimi ba وذلك لأن العلم هو الكفيل بسعادة الدنيا والآخرة. ليس هكا دمي شي إلمي شي نمي نامنشي samun arzikin duniya da lafiya shi wuce su ila rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam an afdalil a'mali fa qal an wata rana an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da mafificin ayyuka fa qala sai manzo Allah ya ce al ilmu billahi wal yaqin wa ta al ilmu billahi sani da Allah wal yaqin da sakankancewa tsakaninka da Allah shi ne abdullu amali kila sahabbai da suka tambayi manzo Allah wannan tambaya sai suka ce watan anil a'mali nas'alu ya rasulullah ayyuka muke tambaya ayyuka muke tambaya fa qala manzo Allah ya ce al ilmu billahi wal yaqin ilimi dai da Allah wal yaqin da sakankancewa qalu suka sake tambayar manzo Allah nas'alu anil a'mali wa tujibu anil ilmi ya rasulullah ayyuka muke tambaya ana amsa mana da ilimi qala sai manzo Allah ya ce to ku gane ku saurara ku إن قليل العمل مع العلم ينفع وكثير العمل مع الجهل لا ينفع ai abin da ya sa ilimi ya zama shi ne kamar gishiri magana bisu komi da ruwanka domin watan ilimi kankani in dai ma'al ilimi an yi aiki da shi yamfa zai amfana komi kankanta shi daga aiki da shi yamfa zai amfana amma wa kafiran amali aiki mai yawa ma'al jahili tare da jahilci la yanzu bi da bai sai saboda ka ga kenan ilimin ne muhimmi za ka shi ilimin shine muhimmi Allah ya qulu Allah tabaraka wa ta'ala na cewa fa'ala mannahu la ilaha illa hu kafin ka shaida ba in bauta da gaskiya sai Allah sai da aka ce fa'alam ka sai kaga ilimi zai gabata fa'alam أنه لا إله إلا الله إلا هو فلهذا فقد هكذا قدم البخاري باب العلم قبل العمل إما الشيخ رضي الله عنه فقد هكذا الإمام البخاري رحمه الله أصحيح يقبى تدى واتن كتاب العلم قبان العمل haka sai da ya gabatar da kitabul kitabul ilmi sannan daga baya ya kawo alwala ya kawo tsarki ya kawo sallah kaga duk ayyuka ne wadannan amma kafin har kafin mai sai da ya gabatar da kitabul ilmi saboda sai an samu ilmu wa'ancan a'malun da za a kawo can gaba sai da ilmu za a yi za ka bar a fara gabatar da watan ilmu za ka shirin imam bukari ya gabatar da kitabul ilmi abdullah wal ilmu haythu dhukira duk inda aka ambaci ilimi fa fal muradu bihi al ilmu nafi ilmi mai amfani ake rubi eh ilmi mai amfani ake rubi shine al ilmu billahi ilmi sanin Allah wa ma yuqarribu ilayhi zulfa da abin da zai kusantar zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala talabar rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa tan bi amri rabbih az-ziyada fil ilmi فظل صلى الله تعالى وسلم طلب يا أمتياني من الزيادة في العلم الذي أشفين علمي بأمر ربه ثم الله لي مرشيشي دينيمي وكمرنا الذين يجير رضي الله تبارك وتعالى ذاك ربي زدني علما لأن العلم بحر فمش علمي كوجيني لا ساحل له غير لا سيما العلم بالله مسمى أنشئ علم معرفة سنن الله به kama anna zatahu laysa laha ghayatun wala nihaya yadda zatin Allah bai da gebe bai da gaya bai da mutsa bai da bai da nihaya bai da makura to fa sifatuhu kadhalika sifofin Allah haka suke wa asma'uhu kadhalika sunansa haka suke wal ilmu kadhalika la yantahi abadan shi ma ilimin haka yake baya karewa har abada saboda haka abin da aka karanta ba za mu samu barka da su saboda lokaci akwai sakonni su da haka za mu gata ka nan muna fatan abin da muka karanta daidai Allah ta ba mu ladarsa a kan ma'amin sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah abin da muka yi kuskure Allah ka yafe mana Allah ka ji kanmu da alƙur'ani Allah ka gafarta mana Allah farma alƙur'ani farma annabi alƙur'ani zamu ba shugaba mai girma alƙari shekh abdullahi mai kalmo ya cika mana wannan zama da addu'a
ورزقنا سعادة الدارين آمين وإياكم وإياكم الدارين